الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Rabiul Awwal hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 28 ga watan tara miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira ungor bani fondo de daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar niger muna tafsiri tun daga farkon suratul fatihati har allah ya ba mu iko mun zo suratul sa'ad in ban manta ba karatunmu na ƙarshe mun yi bayani a muƙaddima na suratul sa'ad mun fara shiga cikin surar lokaci insha Allah wannan dawowa ta mu za mu maimaita farkon suratul sada a takaice zuwa abinda Allah ya so Allah madaukin sarki ya samu dace yan uwa masu girma ka amanta a muqaddimomin da muka gabatar a cikin wannan sura na suratul sad mun yi bayani akan surar inda aka saukar da ita mun yi bayani akan ayoyin da surar take da shi mun yi bayanin alaƙan da yake tsakanin suratul sa'ad da kuma suratul safat da kuma bayani akan maudu'in sura kai tsaye za mu shiga cikin tafsirin sura in Allah ya so ya yadda bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahma mai jin kai Allah ya ce sad muka ce sad yana daga cikin huruful muqatta'a kan mu manta a cikin alqur'ani mai girma akwai surori 29 wanda sun fara da kurman baki duka mun lissafa wannan surori cewa tun daga suratul baqara har yazo suratul nun akwai waɗanda suke da kuramen baki guda biyar akwai wanda suke da kuramen baki guda hudu akwai masu uku uku akwai masu bibbiyu akwai masu ɗaya muka ce a cikin alkur'ani mai girma akwai surori uku wanda suka fara da kurman baki guda ɗaya su ne suratu sa'ad suratu qaf sai suratu nun Allahu a'lam bi muradihi bi dalik sai dai malama suka ce wa'annan harufa Allah yana tahaddi da su ne tahaddi ma'ana fito na fito makafurai cewa inda kuma larabawa ne kun iya larabci kun iya hada bakake na larabci shi ma alqur'ani littafi ne da aka hada baƙaƙe na larabci aka saukar da shi kina in kun isa kuma ku hada baƙaƙe kamar yadda aka hada su a cikin Qur'ani aka zo da shi kuma ku yi naku ce sa duk lokacin da aka ambaci wannan za ka ga abin da yake biyuwa shine bayanin alqur'ani mai girma shi yasa sai Allah ya ce wal qur'ani dhikr Allah ya ce ina rantsuwa da alqur'ani ma'abucin dhikr lafazin adh-dhikr maluma sun ba shi ma'ana guda biyu yana iya ɗaukar ma'ana ashar ma'ana asharafu almanzila kuma yana ɗaukar ma'ana azzikira azzikira shi ne tunatarwa ko kuma manzila matsayi daraja duka ma'anonin nan guda biyu ƙur'ani yana ɗauke da su shi alƙur'ani yana da daraja kuma shi alkur'ani yana ɗauke da menene yana ɗauke da tunatarwa shi yasa akwai ƙa'ida ta malumman tafsiri ku rike ta da kyau malamai suka ce innal lafza idan amkana al-ijtima' al-ma'ani fihi من دون تضاد واحتمل ذلك السياق فلا مانع من ذلك إن اللفظ ذو اللفظ القرآن إن جيزو إذا أمكن الاجتماع المعاني في إن ينايوا lafazin nan yana da fiye da ma'ana guda in yana yiwa dukkan ma'anonin nan a haɗa su wuri guda min dole ta ba tare da tunka da warwara ba ba tare da warware wata ma'ana tsororo na ma'ana ba inda yana yiwa wahtamala zalika siya kuma ya zama siyakin magana ya kumshi wannan abin to falama ne amin zalika babu laihi ana iya hada to kenan sai mu hada duka shi alqur'ani abu ne da yake mai daraja kuma qur'ani abu ne wanda yake dauke da tunatarwa shine kenan wal qur'ani dhikr Allah yana rantsuwa da alqur'ani mai daraja kuma yana daukar ma'ana Allah yana rantsuwa da alqur'ani wanda yake dauke da tunatarwa duk wanda yake son daraja to ya kama alqur'ani wanda duk ya kama alqur'ani sai ya samu daukaka a duniya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman Allah yake daukaka darajar wasu mutane da wannan littafin alqur'ani wa yadau bihi alakharin yakan kuma aji darajar wasu in suka aji alqur'ani kusa da kaga mutum bai ba qur'ani lokaci to bai da bai samu daraja cikakka a duniya duk mutumin da zai ba alkur'ani lokaci sai ya samu daraja sai ya samu ɗaukaka sai Allah ya ɗaukaka shi sai dai hanyoyi na ɗaukaka daban-daban ne akwai abin da kake ganin shi ne ɗaukaka amma Allah zai baka wata daraja wadda baka yi tsammani ba ita ma ɗaukaka ce don haka yawa masu girma in muna son daraja mu riƙe alkur'ani alkur'ani za mu samu daraja duniya da lafiya saboda shi qur'ani mai daraja ne mai baiwa mai karanta shi daraja ne kuma qur'ani yana ɗauke da abubuwan da suke tunatarwa ne kawai shi yasa sai Allah ya ce li dhikri kun ga dhikr wannan bi la ta'ti illa wa la shay'in mufakham ba a amfani da sai ga abubuwa wanda suke masu girma zul arshil majid zul quwwatil matin dhikr kenan yana nuna cewa alqur'ani abane mai daraja bal alladhina kafaru su dai kafirai waɗanda suka kafirce wa alƙur'ani fi izzatin suna cikin girman kai da kishi wa shiqaq da kuma rarrabuwa game da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan shiqaq bai ma'ana khilaf Allah ya kare kam ahlakna min qablihim min qarnin ai mun halakar da al'ummomi da yawa da suka wuce gabaninsu kam anan ba istifamiya ba ce kam khabariya ce Allah labari yake ba ai mun halakar da al'ummomi da dama da suka wuce kafin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanadau aka kiraye su wala tahina manas amma fa ba lokacin dawowa bane an gane misali ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace nan akwai amurka sun yi muna iltifatin anzar da Allah maɗaukin sarki yake cewa kam ahlakana min qablihi min qarni ai mu halakar da al'ummomi min qarni ai min jama'a jama'a da dama da muka halakar da su fana da aka kiraye su mala'iku suka ce da su mana lokacin da Allah zai halakar da su mala'iku suka ce da su to yanzu fa ba lokacin tsira ba ne lata asalin kalmar la ne zi da fi hatta ta un ƙara ta ne an kai inda a larabci akwai kalmomin da ana iya ƙara musu ta a ce la sai a ƙara ta a ce lata kama a ce summa sai a ce summata kama a ce rubba sai a ce rubata duk wayannan ƙara su ne kinan la hina manas yanzu ba lokacin guduwa ba wannan idan mutum ba yana karanta usulubi na larabawa ba ba zai fitar da ma'anar abin da ake nufi a nan ba haƙiƙa su larabawa kalmar manas tana ba da ma'anar alfiraru walkarra alfiraru walkarra kan hari da gudu kaga kalma mai ma'ana biyu kenan su a ɗabi'arsu in aka je yaƙi an shirya za a kai hari sai a ce mana su mana su mana su mana su kenan ana nufin ku kai ku shiga ku shiga ku shiga in an ka shiga ta yi zahi ta yi zahi aka ji ba daɗi sai a ce mana su mana su mana su mana ku koma ku koma ku koma kenan mana su tana ba da ma'anar alkarra tana ba da ma'anar abujo to sai aka game ta gaba ɗaya to ku fa yanzu da za a halakar da ku ba lokacin ku gudu ne ba kuma ba lokacin ku kai hari ba ne sai dai abin da aka yi da ku kenan Allah madaukin sarki ya samu dace kenan shi yasa Allah yake cewa kam ahlakana Allah ta'ala ko duk muna sanin mu fitar da ma'anar da abin ya kunsa kam ahlakana qabla mun halakar da yawa kafin su mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam min qarnin na daga al'ummomi wanda suka kafirce fana da mala'iku su kiraye su wala ta hina manas amma fa yanzu ba lokacin guduwa ba ne ko kuma ba lokacin kan hari ba ne sai da Allah ya da shuke wa ajihu su dai kafirai sun yi mamaki an ja'ahum munziru minhu mai gargadi ya zo daga cikinsu shine manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala al-kafiruna sai kafirai suka ce hada sahilun kadhab wannan dan sihiri ne kuma makareci ba ba su ce kadhiba ba sai suka ce kadhab suka zo da shi siga na mubalaga alawazan fa'al mala shi a ƙaryan ma ba mai yin ƙarya guda bane kukula duk sadda aka yi tada'ifin fi'li aka ƙara masa harfan min jinsihi yadullu hada shay al-tikrar sahirun kaga ba su ce sahar sai suka sani sai suka ce kazzab wancan ya zo ala wazan fa'il wannan ya zo ala wazan fa'al kaga an yi karin ma'ana a cikin wannan fili na na biyu shi dan sihiri ne kuma makarici Allah ya kare mu da wa suke da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kowa cikin su ya tabbatar manzo Allah mai gaskiya ne amma saboda hassada hassada su suke ciwa makarici na biyu in za ka yi da'awa sai ka yi hanguri wani zai shiryo sharri ya ce ai ma kaza ne kuma ba kazan bane shi ma ya san ba kazan bane saboda kawai da ya baya son ana kare mu daga sharrin makiyanmu aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu za a sanya allula su zama Allah guda daya a ce dumo bar bauta kowa Allah shi kide zamu rike inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abu ne abun mamaki ujab bi ma'ana ajib ajib amma a ce kubar a ce kubba duka yana dauka wannan ma'ana wan qalaqal mala'u min sai manya daga cikin su suka tashi suka tafi mala'u masu daraja a cikin su su Abu Jahl su utuba su shaiba duka suka tashi suna yawo zama bai gansu ba suna ce animshu kuje wasbiru ala alihatikum ku dage ku yi hankuri akan allolan ku inna hadha la shay'un yurad lalle fa wannan abu abu ne wanda an yi shi ne da nufi yurad ai yuridu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqa arhamana yanzu yana son ya yanke zumuntan mu ne kinan wanga wa'azi da yake ku dage kakkoye da ku rike allolin yanzu su da kansu ga tahi suna yin wa'azi kun san barna in ta yi kyau manya a ciki lalata in manya na ciki ta yi ƙarfi ta yi kyau in manya suka cire kansu daga lalata ba ta zuwa ko ina to yanzu sun ga su zauna su bar yara abin ya yi ƙarfin yara su da kansu suke yawo suna cewa kakku yadda ku bi shi ai kun ga yadda ake a yanzu ina da an ga zana su a kare maulidi sai a turo wani mai babban raɗi sai ya tashi sai ce kakku yadda ku riƙe ku so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an ce ka a so manzo ne ai a so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ai abin da Allah yake zuba ga wani Allah ya kare to wannan sharri haka suka tsaya da shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ga labarin da suke cewa ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ملة شيني أديان wai mu wanga abu ba mu ji shi a addinin da ya zo kafin zo manzo Allah ba addinin yahudanci da addinin nasaranci mu ba mu ji wannan ba ma sami'na bi hada fil millati al-akhirah ba mu ji wannan ba a addinin da ya gabace mu in hada illa ikhtilaf ai wannan ba komai bane kirkiran ƙarya ne kawai Allah ya kare mu sun fa sani fa wa masu suke ganin cewa manzala ƙarya ne ya kirkiro ba haka bane wanzu sabon da suke faɗa ba gaskiya bane a unzila alaihi dhikru min bainina shin yanzu za a saukar masa da littafi a tsakanin mu shi kadai to kun ga magana ta haɗu yanzu dai hasada ce su suna ganin bai dace a sauko masa ba yanzu kawo mutum Allah shi ma wata nema shi binan shi binan shi binan ƙarshe dai abin da yake son ya nuna ma yanzu kai na adda kaza shi bai da don sun hito sun bayyana kansu a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu za a saukar masa da littafi a tsakaninmu mu ba a saukar muna ba malhum fi shakkin min dhikri Allah ya ce su dai suna yin shakko ne game da menene game da ambatona suna shakku shakku na ƙaryatawa kenan Allah ya ce ballan ma ya zoko azaba a aha ba su riga dai sun ɗanɗani azaban Allah ba ne mana yayin da azaban Allah ya kama su to lalle za su ɗanɗani hushin Allah subhanahu wata'ala kun san da lam da lamma duka suna yin aiki iri guda ne mana azaban bai riga ya same su da san da azaban Allah ya kama su to za su gane kuransu am indahum khaza'inu rahmatir rabbik shin ko a gurin su ne taskokin arziki na hama ubangijin ka yake a gare su shi Allah shine wanda yake al-aziz magwayi al-wahhab mai kuma yawan baiwa mai yawan kyauta ga bayansa ma'ana bayar da annabta ai ba hannun su yake yana hannun Allah ne duk wani abu na alkhairi in Allah ya so sai ya bayar da shi ga wanda yake so ba tare da ya yi shawara da wani ba ina ashe Allah shi ne ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallama ya saukar masa da wahayi babu abin da za su yi sai su menene sai su yi haƙuri game da Allah subhanahu wataala ya riga ya yi na saukar da wahayi ga manzonsa am lahu mulku samawati wal ard ko su suke da mulkin samai da ƙasa wa ma bainahuma da kuma halittun da suke tsakanin samai da ƙasa su suke da wannan mulki ba su suke da shi ba faliyar fil asbab to su hau fil asbab a cikin kofofin sama ma'ana in su suke da iko akan wannan su je su dibo yaya za a yi musaukar da wahayi in za mu saukar da wahayi su ce a canza a saukar da shi da sunan wani ko da sunansu ba su ke da wannan ba ina inda ba ku ke da wannan ba Allah yake da abin da yake tsarawa sai ku bar shi akan tsari yadda Allah ya tsara shi Allah ce jundun su fa jama'a ne fa runduna ne fa ma hunalika mahzumun min al-ahzab mana su ma jama'a ne waɗanda za a iya halakar da su kamar yadda aka halakar da jama'un da suka gabace su gane misali su al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka kafirce su ma da jama'a ne ke haka ne ko ma hunalika a yayin da suka nemi su menene su hallakar da manzo sallallahu alaihi sallama ko na gojan ko mana mahzumun su ma jama'a ne waɗanda za a rinjaye su min al'azab na daga jama'o'i na kafirai ko bari mu koma yadda abin zai fito mana malama suna jingina wannan ne ga abin da ya faru a gazuwatu badar da aka yakin badar ai kahirai sun shirya runduna daga nan bayan musulmi da shi sai Allah ce ai da an kaje a filin badar su ma an halakar da su kuma da aka halakar da al'ummomin da suka gabace su sai sai Allah ce zundun su ma jama'a ne ma yayin da hunalika a can mana yayin da suka nemi kashe manzo Allah a ranar badar mahzumun ma'ana rinjaye wannan jama'a tasu min al-ahzab na daga jama'u na kafirai amma idan an halaka da wayancin to su ma ga su nasara kazzabat qablahum qawmun nuh yanzu alisahu ma al'ummomin da Allah halakar da su kafin wannan al'umma ga wayannan kazzabat qablahum qawmun nuh mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabinsu wa'adun da adawa mutanen hudu annabi hud su ma sun ƙaryata annabinsu fir'aunu da fir'aun shi ma ya ƙaryata annabin da Allah ya aiko zuwa gare su shine annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya aiko shi zuwa ga fir'auna fir'auna ya tabbatar cewa annabi Musa annabi Allah ne amma ya ƙaryata wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun tabbatar da gaskiyar annabtar annabi Musa amma suka yi jayayya saboda zalunci da kuma girman kai Allah ya halakar da su shine Allah yake ba mu labari ya ce wa fir'aun da kuma shi fir'aun na wa fir'aun zil autad ko da fir'auna ma'abucin turaku fir'auna zil autad ma'abucin turaku malama suka ce al'autar imma muradun bihi aljunut ko dai ya zamanto abinda ake nufi da shi a nan sojoji yana da rindina ta sojoji Allah ya san adadin sojojin da yake da shi wasu malamai suka ce da fir'auna ma'abucin sojoji amma ba su kare shi ba sadda Allah ya so ya hallaka da shi ko kuma ya zamanto ma'abuci gini ai sahibul abniya yana da gini na ban mamaki inda har yanzu in ka je a misar akwai alamomin gine-ginen da ya sa aka yi a lokacin shi pyramid pyramid din nan duk lokacin shi yasa aka yi su da yawa za ka yi mamaki yadda aka yi gini rauna ya sa Allah ce to ma'abocin wannan abu don a yi mana ishara da ya mallaki abubuwan da ya kamata ya kukuta amma da Allah ya bukace shi bai kubuta ko kuma malamai suka ce auta da abin da ake fi da su anan sirakun da yake da su cikin ƙasa auta da fil'ar cikin ƙasa zai sa ya mai turaku inda duk ta haka da shi ba ta ba sai ya sa a kai ka can a ɗaure ai ma azaba sai ka mutu a fidda ka ajiya daga cikin misali matarsa asiya kamar da tarihi ya zo ya sa an ɗaure ta hannu dama da na hagu kafar dama da ta hagu aka ɗauko mashi da zafi ana cika shi a farjin haka ake mata azaba har aka kashe ta aka tsaba rashin imani saboda babu mai ce mai bari ko kai sai sai Allah ya ce mu halakar shi kun gane akwai hikima a nan kukula da Allah subhanahu wataala yake ba mu labari game da menene kazzabat qawluhum yace qaumun nuhin su ba da ko su waye ba ko ba ka bane kawai dai mutanen Nuhu ne da suka kime Allah Allah ya kada su wa'adun da adawa mutanen Hud ba haɗi su waye ba wa fir'aun da fir'aun shi ma ya gare ta annabi Musa baya saba to dan dan ai ma highlighting din waye shi fir'aunan sai aka ce da kai shi fir'auna nan zul autadin ma'abuci turako ne dan ka gano cewa duk abin da ka mallaka in Allah ya buƙaci ka ka tafi kenan in mun ɗauki autat sojoji ne sojoji ba su kasa kwata shi ba ma'ana ba su hana a da shi ba in mun ɗauki autat ɗin taka wanda ake so a taka a yayin da ake so da Allah ya so shi ba wanda ya hana in ma mun ɗauka al'autar gine-gine ne na banƙaye ba sa kwatan mutum sadda Allah ya buƙace shi yana abinda an magani mu bi Allah mu huta Allah ya ce wa samudu da samudawa mutanen salihu wa qaumu lut da mutanen lut su ma sun ƙaryata annabinsu wa ashabul aika da ashabul aika sune mutanen annabi shu'aibu sun ƙaryata annabinsu shu'aibu ulaikal ahzab wannan duka rindinoni ne na kafirai da suka kafirce duka ba su gagara Allah ba Allah halakar da su kiran yadda ba su gagara Allah ba kuma ɗan zamanin nan in Allah ya buƙace ku ba ku gagararsa sai Allah ya halaka duk Allah subhanahu wata'ala ya samu zamo bayi waɗanda suke masu biyayya ga Allah Allah ya ce wa in kullun illa kadzabar rusul dukkan wa'ancan da aka ambata sun ƙaryata manzannin su ne fa haqqa iqab sai azaban Allah ya wajaba gare su uba Allah ta tabbata a gare su saboda sun karyata manzon Allah wanda Allah ya koyi zuwa gare su kuma yanzu haƙula to su waɗannan mutane naka mutanen makka kenan yayin da manzo Allah yake musu waji su karyata to su me suke jira suna jiran ba za su yi imani bane illa sihatan wahida sai in an yi musu tsawa guda daya wadda za ta karbe ransu Allah su ce nan sai hawa da bi ma'ana nafqatul ba'd busa na tashi alkiyama sai suna jiran sai dai kiyama ta zo sun ga azaba sannan su ce sun yi imani shine suke jira daga wannan asara ne kenan kenan kamata ya su yi imani kafin azaba Allah ya zo musu ma laha min fawa ba ta da abun da zai tsayar da ita ita busa in lokacin ta yi ba ta da abun da zai sa ta dakata har a jima ko a ce an wasa Allah ce in lokaci yayi babu da lokaci yayi Allah subhanahu wataala zai buƙaci mutane ya menene ya kuma aiwatar da abin da yake gani ya dace shi yasa wasu malamai sun karanta shi malaha min fawaq malaha min fawaq duka ana karanta shi na'am abin da ce fa abin da yake la malayin kaqai ma ya tatahu abin da yake a tahini ba abin da zai yanke shi idan lokacin gose ba abin da zai dakatar da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qalu su dai kafiran makka suka ce da manzo ga addu'a da suke yi rabbana ya ubangijin ajillana fitana ka gawo ga wuta muna ka san azaban mu da zakai mu tun nan duniya qaula yawmil hisab kafin ranar hisabi ba shi kenan ba wasu malama suka ce nan ya tamil amma dai zahirin maganar da suka yi ta izgilanci ce amma na iya ɗaukar in manzo ya ce da su akwai aljanna to su sun ce mu manzo inda gaske ne a ba su aljanna su tun da nan duniya su gani ya tamil zalim amma abinda a zahirin magana sun yi magana ne cikin izgilanci ma manzo ina sai ɗauki ma'anar azabar da kacce za to an daɗe ba a yi ba rabbana ya ubangijinmu ajjillana qittana ka gaugauta mana namu kaso na azaba qabla yawmil hisab kafin ranar hisabi kai mun mun gashi sa har ka dawo ba sai an guri ba duk wanda ka gani a maidani na dawa hakuri ne yasa me yasa hakuri ba ba ta yi kai ta wada da mutane kai ta jahashin mutane lamurin mutane sai Allah shi yasa Allah ya ce ya ba mu laƙani na harkar da'awa me lakanin harkar da'awa haƙuri duk wanda ya cira haƙuri baya da'awa shi sa Allah yake ce da manzansa isbir alama ya kolu kai haƙuri da duk abin da suke cewa kai haƙuri wadkur abdana dawud ka ambata musu labarin bawan mu annabi dawud zal aid ma'abucin ƙarhi a cikin ibada Allah madaukin sarki ya sama dace kun ga menene alaƙar ambaton annabi Dawud da labarin da muke a yanzu inda fage ne na ibada in ba kana da ƙarfin haƙuri ba sai ka kasa to sai aka ambata masa labarin annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah wanda yake ma'abucin ƙarfi ne a ibada to sai kai mai harkan da'awa mai harkan ibada ka gane ce abin nan ba na wasa ba ne alamai suka ce li'annal ikthar min al-ibada yu'inu 'ala al-quwwa don abin da yake kara mutum karfi a imani karfi a ibada yawaita ibada yana kara ma annabi dawud lil ayyid ma abuci karfi kun gane misali can da Allah madaukakin sarki ya ce was samaa banaina bi menene bi aidin ai ranan da muka zo a tafsirin suratul anfal na kawo muna bayani bi aidin wasu na fasara shi da hannu ko mun ka ce a'a bi aidin ba jam'i bane na menene na hannaye jam'i ne na ad bi ma'ana quwwa mana mun gina ta da ƙarfi to shi ma nan dil aidi ma'abucin ƙarfi a cikin ibada annabi dawud a ibada an sallama da aka tashi buga misali ibada waye aka fi ganin ta dace a zaɓa shi ne an ka zaɓa a cikin bayan Allah yanzu Allah ya ce a habbus salati ilallah salatu dawud mafi kyawun sallah da Allah ya fi so shine irin sallah annabi dawud kana yana mu nisfal layl shi zai kwanta rabin dare ya yi bacci wa ya ƙomu sulata sai ya tashi ɗaya bisa ukun dare ya yi sallah ya gana da ubangiji wa ya namu sulata sai ya ƙara kwantawa ya yi bacci sai ya tashi ya sallah asu wa habbu siyami ilallah siyamu dawud irin azumin da wa annabi dawud ya fi so irin azumin da Allah ya fi so azumi irin na dawud kana ya sumu yauman wa yuftiru menene ya yi azumi yau gobe ya aje annabi dawo haka yake yau azumi gobe aje wanda tun ramadana da bai shi da nafila in wani bashi ma ake bin shaka sai biya yana yau gobe yau gobe yau gobe kenan mutum ne mai karhin ibada shi yasa Allah ya ce wasbir ala ma yaqulun kai hakuri game da duk abin da suke gaya ma wadkur abdana dawuda ka ambata musu bawo mu annabi dawud da al-ayd ma abuci karfi a ibada innahu awwaba shi fa mai yawan komawa ne zuwa ga Allah duk al'amarin shi yana komawa ne zuwa ga Allah awwab ayyuti Allah yana bin Allah subhanahu wataala wa muqbilun ila ta'atillah yana fuskantar Allah da bauta inna sakharna al-jibala ma'ahu mun hore duwatsu tare da shi yusabbihna suna yin tasbihi tare da shi bil ashiyi marece wal ishraqa da kuma farkon fitowar rana bana safiya da marece duwatsu suna yin tasbihi tare da shi annabi dawud in yi tasbihi sai duwatsu su rinka yin tasbihi tare da shi ne tasbihi sai duwatsu su rinka yin tasbihi tare da shi da kuma yanzu da kayan taswiyi ka ci dukiya taswiyin ma za su ga hau gaje sai ka ce wallahi aka hada da addini kayi shina magana a cikin duki saboda kokarin shi ne na ibada a ce sai mun dage Allah ya ce wa qayya mahshura su kuma tsuntsaye su ma mun hore mai tsuntsaye mahshura ai majmu'a sukan tattaruri guda suna yin tasbihi tare da shi kun gane ku kullun lahu awwab duka da duwatsun da tsuntsaye shine kullun dukkan su da duwatsu da tsuntsaye da huga shi annabi dawud awwab suna yin biyya gare shi in yi tasbih sai su idan annabi dawud yana tasbih sai zuwa tsuntsaye su zo sama su zagaye su taru su ma suna yin tasbih tare da shi wanzu annabi dawud mai daɗin murya ne yana da murya mai daɗi duk sadda kaji yana karatu sai ka gaba ka son ka kusa Allah ya bashi wannan arziki mu ko yanzu in kana da murya mai daɗi sai ka zama wani gangarumin mawaki mimo masa murya ka wajen ibada ga Allah sai ka samu murya ka wajen wanke wanke ba asara bane asara naka duk abin da Allah baka nuna yawa kai amfani da shi don neman yarda Allah fashadadna mulkahu muka ƙarfafa mulki shi wane ne shi annabi dawud alaihi salatu wassalam ai mun yi ku bayani muka ce annabi dawud kowane dare masu zuwa su tsare shi talasatun wa talasuna alfaraj mutum dubu talatin da uku ke zuwa su tsare annabi dawud a wajen ibadarsa yan gadon dare soji dubu talatin da uku ke zuwa tsaron mai gida yana ibada ta samu mulki kan ku yanzu wanda yake samun wannan ai ba su da yawa in ko ba sa'a ba duk wanda yake da masu tsaron su da karshen ta dai in ka zo ya haka shi shi kwana na yake su gusu annabi dawudu suna can suna tsaye suna ganawa da Allah to shine wa shaddadna mulku mun karfafa mulkinsa wa atainahu al-hikmata mun kuma ba shi hikima mana mun ba shi annabta shi annabi menene annabi dawud wa faslal khitabe da kuma jera zance mana yin bayani dalla-dalla sadda yake hukunci magana da yake ba ta tsinkewa zai yi magana a jere kuma a daidai yadda take ba tare da menene ba tare da tsinkewa malamai suka ce wa fassar khitabe da yanke zance in ya magana ya kara ce amma ba'du idan kasan za a shiga sabon zance Allah ya ba shi iya magana na'am ina ne muke wahala da ganin ne za mu tashi ko Allah ya ce wahala ta ta na ba'ul khasmi labarin wa'annan masu kusuma guda biyu ya zo maka wanda suka zo gurin annabi Dawud id tasawwaru al-mihrab lokacin da suka tsallako wurin da shi annabi Dawud yake yin ibada labarin su ya zo id dakhalu ala Dawud lokacin da suka shigo gurin annabi dawuda fafazi aminun sai ya tsorata game da ganinsu hankalin shi ya tashi ƙwalo latin haf suka ce a ka daina jin tsoro babu wani abu ne hasmani masu husuma ne guda biyu ba ba ba'aduna ala ba'adin mana sashenmu ya yi zalunci akan sashi kun gane ko fahkun bainana mun mun zo ma ne kai muna hukunci a tsakanin mu bil haqqi da gaskiya wala tushdid kakkar kakka karkace daga gaskiya wa hadina ila sawa'is sirat ka ciriyar da mu zuwa ga tsakiyar hanya ta daidai kai muna hukunci wanda ya dace to abin tambaya jama'a me zai sa annabi dawo da ji tsoro shine tasawwarul mihrab sun tsallako wurin da yake ibada kakwamata can baya Allah ce wa shaddadna mulkan mun yi menene mu ambace yana da masu tsaro ko bai da amma duk da masu tsaron wa'anda da suka buƙaci ganawa da shi tsallakowa sun ka sai dai gashi sai dai gansu sun diro yanzu janar yana kwanci sai ya ga mutane biyu sai kai gare shi ya an kai kun kaza a kakkada mun zo mu gana da kaina to ba ku izini shigowa ba ran da ba komai akwai alamun tambaya ga mutanen da kowa alamu to kaga ni shi yasa annabi su ma sun fahimci ya tsoro sai su a kakka da mu fa mu mun zo mun kawo kara da shi ne abin da yake ta to ga siyakin zancen inna hadha akhi su fa masu rigima masu husuman guda sai ya ce wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da akuya 99 wale na'jatun wahida ni akuya ɗaya nake da ita fa qala sai ce da ni akfilniha ba ni ita in hada da nawa na nuna ba zan yadda ba wa azzani fil khitab yazinjaye ni a wajen magana kuma ga alamu dai zai kwace ta shi hada cikin nashi yanzu a ƙa'ida na shari'a mutum biyun suka zo ma da magana kana sauraron duka ne kafin kai hukunci ko kuma in guda ya faɗi ya isa sai ka saurari ɓangare biyu ko to da yake jarraba shi ne Allah yake son yi tun da ya ji wannan saboda tausayin shi da ya je na gani ya zo kai akuya ɗaya kuma kai ƙoƙarin amshe mai kai dai baka kyauta mishi ba a bari ya saurari wancan don zai ewa ba mamaki a kuyyar shi yana kokari ne ya samu iri ko ba haka bane ya zo ya shirya magana kana sai shi annabi Dawud ya ce laqad zalama ka bi su'ali na ajatika ila ni aji gaskiya ya zalunce ka da ya bukaci ka karbi ya karbi akuya kai hada da nashi wa inna katiran min al-khulata ay da yawa daga cikin abokan tarayya la yabghi ba'dhum ala ba'd sashi yana zalunta sashi ne illa alladhina amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari wa qalilun ma hum kadan ne ake samu irin wa'annan annabi dawud yana gama wannan sai ne bai su ya rasa kuma yadda wasu malaman tare su sai ci haba shi ya sa akwai wani abu anya ko waɗannan mutane na daidai na yi mamakin shigo wasu kuma yanzu sun tafi na mamaki hitas to anan ne wa zanna to zanna anan ba shakka ba ai bi ma'ana aikana nan ne wa zanna sai ya tabbatar cewa annama fatanna mu mun jarrabe shi alfitna annabi wa na alim ikhtiba mun jarrabe shi tunda ya fahimci jarrabawa sai ya fahimci ba haka ya kamata ya hukunci ba kamata ya shiji na wancan ko ba haka bane ya yi kuskure ko bai ba ga abin da ya fi kharra laki an wa na fastaghfara rabbu sai roki ubangijin sa gafara yace Allah ka yafe min na tuba wa kharra raki'an sai ya fadi yana mai ruku'u ko bi ma'ana ya fadi yana mai sujjada inda as-sujudu wal ruku'u bi ma'ana al-hina dukkan su ma'ana guda imma an yakuna raki'an wa sajida wa imma an yakuna sajida sai gurfana ga Allah subhanahu wataala wa menene wa ana kuma ya koma zuwa ga Allah yana mai mu ribi wannan aya ta kyau daga cikin abubuwan da za mu fahimta cikin wannan aya ‘yan uwantaka ko da kana ganin ɗan uwanka zai zalintar ka kakka yanki ‘yan uwantaka yana nan ɗan uwanka ne karibu wannan an taho wajen ƙara duk da shi yana ganin an zalunce ni an zalunce shi ne amma sai da ya fara gaya wa annabi dawo da wannan ɗan uwana ne duk da yana ɗan uwana ga laifin da ya mini amma yanzu wani in abu ya shiga tsakanin shi da ɗan uwansa zai ce zumuncin ma ya yanke ɗan wantaka ba wasa ba ce an fahimci hausa abu na biyu annabi dawud alaihissalam a nan allah ya jarrabe shi wajen hukunci ya ji ɗayan ɓangare bai ɗayan ɓangaren kenan mu izina da za mu ɗauka duk lokacin da aka kai ma ƙara za ka yi hukunci to ka bari ka saurari bangare guda biyu in ka saurari bangare guda biyu sannan ka yi hukunci shi yasa malamai suka ce Allah ya jarrabe annabi Dawud da wannan ne saboda me saboda ya keɓe yanayin ibada yayin da wasu daga cikin mabiyansu suna bukatar su gashi da wanda ne malamai suka ce idan kana jagora kada ka bari mabukata talakawa ya zama ba su da damar ganinka dole ya zama talaka suna da damar su an fahimci hausa amma kowane yanayi da mutanensa yanzu mu sai mu ce za mu ɗabbaka wannan hukunci da shugaban ƙasanmu tana yi an gane misali ko? kenan kowane mutane ne ne idan ka san mutanen da mutanen kirki ne ba za su cutar da kai ba ba za su yi kaza ba to kakka rufe musu kofa amma in ka san mutanen ka ba su yi to sai ka dauki matakin da ya dace da su an gane misali ko kaga zo ka ce cewa ne yanzu ba su da imani kaza kaza a ko ne da zai na yi shi na kare sai abu na biyu ko na karshe da zamu tsira shi kuma na abubuwan suna da yawa duk sadda ka yi laifi sun aka yi katuban ma'alaka ko an fahimci hausa? na ɗaiɗai kana ya ka tambaye shi kuma ba dole kuma sai ka tambaye shi ba laifi ba ne kawai da ya kai ƙara shi ya hudu na shi to wancan shi ci ma haka jata na wancan sannan ka yi hukunci abinda muke so koda dai kana jin haushin dan uwanka dan matsala ta shiga tsakanin ku kaka ce ba zumunci zumunci yana zumunci yana sannan abinda zamu fahimta a ayar in kai da yake tuba ba a jinkiri kace sai gobe ko jibi in tuba ka ta istighfar kaga nan da tun da ya fahimci ya kuskure tuba ga babba abinda muke son mu tunta an annabi dawud annabi Allah ne kuma a cikin alahira ma yana yana cikin makusanta yana da matsayi a gurin Allah amma ya yi kuskure ko bai kuskure ba ya yi laifi ko bai laifi ba laifi ga ɗan adam ba aibi ba ne kamala ne laifi ga ɗan adam ba aibi ba ne kamala ne wanzu Allah ya ce da a ce ku ku zauna ba ku yi Allah laifi da ya kau da ku ya kawo waɗanda za su ninka mai laifi su ninka tuba aibi shi ne ka yi laifi ka ki tuba an fahimci hausa umarin mu daina duban laifin da wane ya yi jiya in ɗaya tsakanin shi da Allah na ya wuce a ba da zan buga wani misali ba kana nan sai ka ga mutum an sa shi rimanci ya sha jallabiya ana ga wasa suka kalla sai ka wallahi yau ga tsohon barawo na ba to ina ruwan ka ko tsohon mina ai ya tuba ya zan liban sai ka kyale shi a wuce wajen kullum matsalar da take damun mu kenan mutum yanayi kullum da laifin muke kallon shi shi ko Allah baya kallon ka da laifin na jiya in kai laifin jiya kace Allah na tuba an goge wannan yanzu sabon takarda ce bai da kyau bai da kyau dan adam laifi a gurin shi matsalar shi ne shi tuba kullum yin laifi muke yi ga Allah mu ta dai sai fare Allah ya fi mana Allah subhanahu wataala yake cewa faƙfarna lahu zalik sai muka gafarta masa wannan laifi da yi wa inna lahu indana la zulfa lalle yana da kusanci a wani shi wa shi annabi dawo duk da kuskuren da ya fa wa husna ma'aba kuma yana da kyakkyawan makoma Allah ce ya Dawudu ya kai annabi Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mun sanya ka ka zamo khalifa a bayan ƙasa fahkum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya gane ko wala tattabi'il hawa kadar ka bi son zuciya wajen yin hukunci wala tattabi'il hawa ba a ce mai kashi kashi son zuciya ba cewa aka kai bi son zuciya a Hausa ina ce ma kakkai son zuciya